وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد sai wannan sarki ya ce da sai na abdul maɗallabi hal min hajatin gairuha bayan wannan abin da ka roƙa kana da wani bukata ne fas'al ne ka tambaye ni faƙala abdul maɗallabi sai abdul maɗallabi ya ce aiwal malik ya kai wannan sarki ma uridu gaira hadhihi babu wani abu da nake nufi idan ba wannan ba wannan tagoyi na guda tamanin da aka ɗauka to yi ne nake so kurin kamar min da kayana sun maƙala lahul maliku sai sarkin ya ce da lima la tas'alni fi baladika to dan me yasa ne ba za ka tambaye ni dangane da garinka ba shine garin maka sharifiyar gari garin da Allah ya mata daraja fayin ya kasamta bi ma'abudi ya ji haƙiƙa na yi rantsuwa da abin bauta na la da manna ka'aba kum ya ce zai rusa wannan ɗaki na ka'aba wa ga dalar rijalakum zan kai mazaje daga cikin zuri'arku walakin sai dai ba da banza ba li'azimi qadarika saboda girman darajanka da na gani law sa'alta nafiya da za ka tambaye ni abin da ya shafi wannan gari qabbalna su'alaka zan amsa kiranka da abin da ka roƙa zan baka waraja'ana ila biladina za mu komo izuwa garinmu don yi kafiri dama ba mumini ba ne da gayi kuma ya yi rantsuwa to rantsuwar kuma da ya yi da damu ne ma za mu koma mai ka fara rantsuwar in ya rantse kurin abin ya fi karfinsa kurin ya bai rantsuwar ba wani mafita ko a ce da na rantse kuma in ya rantse din kamar da gaske rage gani to gayi ya ci wahala ba maganan kafara to kafirci bai yi ba addinin musulunci ne idan ka yi ga abu idan da tsananin za ka fita kuma sai Allah ya nuna ma mafita ga mashiga ga mafita shi kafirci yana da mashigan amma fa ba mafita ha kafirci yake eh ta inda kai ga in wahala ta kai wahala sai dai kai baya to kuma ko duhuwa ne kai ga ka game da wasu abin tsoro kuma ba mafita sai ta nan za ka dawo ai bala'in ya kai bala'i abin da mafita to insha Allah za a samu sauki to ya za yanzu rantsuwan nasa duka ba wani kafara da ga an fi karfin sa wai in ka yadda za mu dawo garin mu fa qala lahu abdul mudallabi sai abdul mudallabi yace da shi yace ilam ka ana sani ya gaya maza ya ce ai wal maliku ya kai wannan sarki shine sarkin ƙasar Ethiopia ko sarkin ƙasar Yamaniya anna laha mani'an gairi ya manawa anha wannan ɗaki da kake gani na garin ɗakin ka'aba to gaskiya a kowanne zai kiyaye ɗakin ba wanda ya zai bar wannan ɗakin akwai mai kariya in ma baka yadda baka yi garin ko da wayannan zamani namu da kaga an kawo ɗakin kaban hari don za ka yi tambaya biyu ko uku na ɗaya zamanin wato yazidu bin abi safiyan ya zo ya afka maka da madina da yaƙi a zamanin abdulmalik bin marwana hajjaji ya zo ya afka maka da yaƙi to me dalili ka ce akwai bambanci wayan nan ba kafarai ba ne su ma da kafiri ne mai bautan gunki ba za su iya ba su musulmi ne ai yawwa wayannan suna sallah suna ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah eh saboda alfarman musulmin ne ma yasa har Allah ya bari hakan ya faru eh yi ma hajjaji bin yusufa ai kaga duk yawanci da ya tura mutane shi yazidu a zo a fada dakin kaba sai duk sahaban annabi ne ba wasu mutane ne daban ba sahaban ne wanda suka goyi bayansa kuma suka zo aka yi wannan aiki da su to kaga ba kaburi ba ne zamanin hajjaji bin yusuf sakafi sahabbai ne da tabi'ai suka haɗu suka zo suka afka ɗakin ka'aba sai kuma wani zamani da ya fice a tarihi muka tarar wasu mutanen iraki su ma suka zo har sun cire hajar al-aswad din wajen shekara bakwai a can ƙasan iraki aka kai shi daga baya aka dawo da shi to su din ma ba kafirai ba ne ba kafare ba ne hausa suka ce naka shi ke ba da kai mutum ne yana ashadu Allah ya ilaha illallah ashadu na Muhammadu Rasulullahi in ba da haka ba Allah ba zai yadda wayannan din da muke magana a kansu kafare ne zalla ka ji bambancin kenan ko yanzu idan ba musulmi bane ko yanzu kafare ta kowace ƙasa a duniya bai sai faɗa maka ba sai ya joni da musulmi ai ba ma kuma makan ba duk yaƙe-yaƙen da kaga a yau ana cimma da yaƙi in ka kula yi ba kafiri ba ne yawwa sai musulmi za a sa a gaba sai su ɓuya a baya ko a nan nigeria da gani yana ta kahe-kahe daga gabar zuwa nan ai musulmi ne 'yan uwanmu e su kafiran suna baya sai su ɗora ma gaba da rigima ta fada libya za a afka libya ba 'yan ƙasan ba ne suka tara da gaddafi hankali sannan su kafiran suka bi baya iran ba haka aka yi ba iraki mutanen kasar ne suka ce ba sa son sadan hussein su suka je suka kamo shi ma turawan suna baya afganistan ayan kasar ne su suka buje gaba turawan suke baya to duk al'adan duniya an ka kula haka ne yanzu ga yaman da suke fada da maka ai kaga yan kasar ne da 'yan makanta yi kenan turawan kuma a hankali sai su biyo baya siriya da ake rigima yau a duniya 'yan kasan siriya ne yanzu sun maza ba sa son shugaban kasan su shi bature yana baya shi ke na fasari yi mana sun sun za ai in kai tsaye ne gaba da gaba akwai nasi na qur'ani da ya faɗa ya ce wa in utum uduna eh su kai tsaye ba za su iya ba sai dai sare ka noke sare ka noke ma ba za su yi ba mutum za su sa gaba in ya buɗa sai su bi baya sai su ɗau makami su ba ku ku musulmin su ma wancan su ba su tauhi kenan su burin su ya cika duk inda ka gani a duniya haka ne amma banda wannan kariyar nan da Allah ya yi ta to har a yau ana nan a wannan kariyar ake kafiri bai isa ba huwa allazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi li yurahu ala dini kullihi walau kare alkafiruna aw walau kare almushrikuna ko kafir yana so ko baya so addinin Allah sai ya dangana da hudowar rana a yamma shi yasa kafiri bai isa ba duk inda kaga abu ya faru da mu kai tsam da ranka kai zurfin tunani in ka duba mu ne muka tsira abin amma kai tsaye arne wanda baya sallah ya zo zai afka ba ma wai ɗakin ka ba wallahi ko masallaci na wani gari ko masallaci ne a garin ku arne bai isa ba bai za arne ya zo ya ce zai fada masallacin garin ku ba wane mutum Allah ba zai bari ba wa manar da lamu mimman mana masajidan lai an yi da karfi ya zama wata eh ya tafi fi karabiya kai ulaika lahum ma kana ulaika ma kana lahum an yadkhuluha ba isa ba sai da me la ai dai yana tsoro ba isa ba yi kuma lahum fi dunya a nan duniya ma ba zai cire ba ba wani wani da yake rafi ai ba zai yi ko masallaci ya bukarfin kafir ya yi bare ɗakin da Allah yake masa kira ne da baitul atiki ba zai yi ba in ga wani abu ya faru a ɗakin kaba da musulmi aka kama kafa sannan abin ya faru to dan danga sanar da ku ko da kun gani daga baya kar ku ce za ku yi mu'adara da abin da ya faru abin can abin da ya faru da musulmi wannan kuma abin da ya faru ba sa mu'adara wannan kafirai ne zalla hakan ba zai yoyi ba saboda Allah ya kare addininsa Allah ya gane da mu to yi ne yake ce masa wannan gari Allah laha mani an gairi yamna wa anaha wanda zai hana ta fa qala lahu al-malik sai wannan sarki ya faɗa yace ya abdul mudallab ya kai abdul mudallab ilam ka ana sani fa anni anzala bi junudi yace ni fa na sauka da rundunoni na ba sojoji kar yake nufi da runduna ba da sojoji ne ba za a ce ware jali ba e rundunoni na na sauka da runduna irin wannan kayan abincin da aka ɗauka da kuma raƙuman da suke hanyar da giwayyakin to wayannan su ne runduna da magoya bayan sa yace ware jali da mazaje na wa akaraba ka'abatu kuma zan rusa wannan ɗakin naku eh kaga akwai wa ma nazala ne man mana masa an yi an yi zukura fiya sun wasa eh fi karabi hako to abin da ya kawo kenan a karaba ka abata ku bayan nan ya ce wa nawahiya abin da yake nufi da nawahiya yi dakin kaba shine masallaci babba a gefen akwai masallaci ai to kar a rusa wancan a bar sauran masallacin su riga shi ne fasarar nawahiya wai ba sauran garin zai rusa ba duk inda ya goni gu za a yi ibada ma zai rusa in ko ba haka ba idan aka rusa ɗakin kaba aka rusa gidajen da suke ɗakin kaba duk mutumin da aka rusa gidansa ba zama a gari ai gari ya tashi yi mana amma yanzu a gari mutum yana gari dan an kai mutum za a iya zama amma idan an rusa gidanka fa ba makwanci to gari fa da ƙirin mutum zai zauna shi ya sa gurare da yawa in ka ga an kawo mutane hari sai a sa garin wuta ai duk faɗin da kaga ana sa garin wuta to gaskiya zaman garin ne ma ba a so eh in ba zaman garin ake so kai ya mutum haka to garin yana nan a yadda yake to shi ma wannan usulubin ya ɗauka yake ce musu yake ce to shi kansa wana wahiha da gefen nan wasu kane ha da mazauna garin faƙala da abdul muɗallabi sai abdul muɗallabi ya ce da shi in ƙadar ta fa fa'al sai babu wani abu in za ka iya ka aikata eh ga mai fili ga mai doki in ƙadar ta fa fa'al in dai za ka samu ikon yi kai gurin sun ma yin sarrafa abdul muɗallabi daga na abdul muɗallabi sai juya faƙala ya ce wallahi na yi rantsuwa da sarki allah in ji sarkin fa lamaran na alalbili dole za mu umarci giwa wa an girma halawo magan me zai kasance tun da ya tahi dawa da lamarinsa dangane da giwa ƙala rawi mai ruwaya ya ce famar ra abdul madallabi alalbili abdul madallabi ya zo ta gaban giwa zai fice falamma nazara alfilu ila abdul mudallabi yayin da gi wannan ya ga abdul mudallabi qara lahu da can sajada ya masa qara lahu yanzu ya kankarmar da kai amma ba ku gane abin da yake nufi ba qara dan ruku'u ne yawa dabi yayi sujada yanzu kuma ya masa ruku'u haka ake nufi eh yanzu ya masa ruku'u da ai sujada yayi to yanzu kuma qara lahu ruku ya masa ya dan zungu ya masa haka fa kamar wazira'u dama sarkin yana da shi kansa waziri ne to yi ma yana da wazirai shi ne ya ce faƙamal wazira'u wazirai suka tahi wani hijabi in ka ji hijabi su ne shamaki wanda ba a ganin wazirin sai da izininsu to suna ana kiransu da shamaki a turanci odina a hauza shamaki ya zuma ni maluku suka dinga zargin sarkin wannan sarkin bai kyauta mana ba dalilin da ya za suke zargin sarkin saboda yi waziri ne ai waziri ne gani suke da wancan sarkin ne abrahatan da yi sarkin na jahin ne da kansa ana ga zai yi abin da zai yi to wannan ai turo yi shi wazirin abrahata ne wannan din to tun da yake haka ne suke ganin ai da sarki ne mu ba haka zai mana ba ya za a yi kurin daga turo waziri to sai aka dinga dai zargin sa fi amri abdul mudallabi ya aka yi kyale abdul mudallabi kaifa kalla sabilu ya kai ka kyale mutumin nan ya koma faƙala lahum maliku sai sarkin ya kada baki ya ce waya hakum kaitanku waya hakum kaitanku la talumuni ku daina zargina ya ce al'amarin fa ya fice ƙarfina alam tarau shin ba kwa gani ne kai fa sujada lahul fil kun manta yadda giwa ya masa sujada ga yi kuna kallo a zamanin da zai zo guna sujada ya masa wa qara'a lahu da zai tashi ya dawo ba kwa ga giwa ya masa ruku ya sunku ya masa bai ne dai a gabansa kuma ai tun da giwa ya haka akwai magana to Allah ne bai yadda ba da Allah ya yadda wannan gurbi ne na sa musulunta kurin eh gurbi ne na zumi ga wuya amma mai tambaya ya tambaya ya ce ana gata malam to idan sun musulunta wadda wannan addini za su yi za ka tambaye ni ka ce a ai ba abin da ake nufi kurin su koma mana su ce wannan mummunan niyan da muka zo da yi mun fasa shi kenan su tubar wa Allah inda daban su daga bayan annabi ya zo sabon musulunci ai mummunan niyyar tasu ko shi kadai suka ɗauki a matsayin ibada yake wa kada wata ali hada rajul ya ji hakika ya auku ga wannan mutum fi kalbi a zuciyata haibatan azimat kuna na ga kwarjini mai girma ke faɗa haibata zuciyata kwarjini mai girma walakin ashiru alayya ni fa yanzu dabara ta ta ƙare inda nuni kuma nuni ya ce to ashiru ilayya kuma nuni me mafita amma fa tsoro ya ji kurin shi mutum ya zama babba abin da ya gani yaro ko ya miƙe ba zai gani ba tun da ya ce kuma nuni da da hankalin su kuma zai ce a ai ranka ya dade kai kake mana nuni tun da ka nemi nunin mun fawwara maka duk abin da ka nuna shine namu da cewa zai a dawo to amma wai dan ake su jarumai ne sai suka saba wa sarkin ya ce walakin ashiru ila kuma nuni faƙalu suka ce labudda lana an nafiru ilal maka ai ba makawa sai mun je garin nan wana karibu ha kuma sai mun rusa garin wanar ma a hajaru ha kuma za mu je mu je wa wannan tsakon kwanin fi bahar jiddati a kogin jidda a kogin jidda to amma duk da haka to duk wanda suka mutu banda hiyayi a dalilin hasken abdulmadallabi da ya zo kusa da shi Allah ya haskaka masa ya tsira? A'a, ko dai a zuciyarsa ne imani ya tsira Allah shi ya sani, amma dai shi bai mutu ba. To kaga? Da ya kamata a kai ai shi ne. To amma kun bi ma hankali za a ga shi ya tsira. Tsiran wai ba abin karfin mutane ba, a'a akwai wani abu na Allah. Wanda Allah ya duba hakan akwai maslaha cikinsa. in ko ba haka ba mu a namu tunanin Allah ya bar wa kansa sani amma muna ganin shi sarkin nan ai ma sun gane ko ai ai ko ya kai to yi ne yasa yanzu idan aka aika ma wasiƙa ko magana mai daɗi ne ko mummuna ne ba a kai ma sun ga eh wanda ya aika wasiƙa aka ce ai dan aike ba a kashe shi haka ne ko to mu tunaninmu ko shi zargin a matsayin dan aike yake tunda sarki najahi ya aike shi wazirinsa ne to a matsayin haka muke tunanin ko Allah ya sa ya bari ya dawo ya isar da aiken ko kuma a hasken ne ratsa yi to Allah ya bar kansa sani amma dai dawowan na za ko wani hikima ta ubangiji wanda Allah ya bar kansa hikima to daga nan suka faɗi wannan magana suka ce labuda lana an nasiru ila maka su ba ba makawa sai sun tafi garin maka wana karibuwa suka ce za su je su yi abin da za su yi wannan ma a hajaruwa za su je su jefa tsakon kwanan fi bahar jiddati a kogin jidda su da suka faɗa haka ai yi ne maganar da sarkin ya faɗa wai abin da ake nufi idan wazirin rago ne umarnin da sarki ya bayar kudin za a kashe umarni wanda sarki ya bayar kuwa ai umarnin waziri ya baiwa haka ne waziri ne da wannan umarnin amma wai sau- dan a ce su masu cika aiki ne wai su za su yi kaza za su ai wannan maganan ba naku bane magana ne sarki kafin a zo ya gaya waziri a hanya ƙalar rawi mai ruwa ya ce fahimta zalika a wannan yayi amaral juyush nan da nan aka umarci sojoji wal jumu'i da tararkan jama'a an ta zahaba su yi gangami ila makatin izuwa ga birnin makka wa qaddimul fil a gabatar da giwa kudama askar a gaban sojoji wasaru gaba ɗaya suka ci gaba da tafiya falamma wasala abdulmudallabi bin nau'i yayin da abdulmudallabi ya sadu da wannan tagoyi nasa ila makatin zuwa ga maka karaja ilayya qaribahu sai ƴan uwansa suka fito gunsa yohanni unahu suke tiyaye murna bin salamati da Allah ya kubutar da shi gabanin sharrin mutanen nan wa kad kanu ayan su minu amma su gaskiya sun fi rai da shi dan sun fi rai dama sun gaya masa sun ce wannan sarki kogi ne mai ambaliya duk wanda ya je fada ciki ba ma fi rai da zai dilmiya to dalilin wannan yasa gaskiya sun fi rai da abdul mudallabi falamma nazaru ilayhi a ƙariban yayin da danginsa suka kalle shi farihu bihi suka yi murna a sanadiyan dawowansa waje alu ya ƙabilu na dai sai suke sumbatan hannayensa wa suke cewa alhamdulillahi dukkanin godiya ya tabbata ga sarki Allah allazi ya hamaka sarkin da ya kiyaye ka wayo zika ya kare ka bi hazan nuri al dalilin wannan haske da yake jikinka sun masaluhu daga nan suka samu damar tambaya a gare shi suka ce da ya ainal jeshi ka je ka dawo eh to ina ka bar sojojin abrahata din abrahu sai ba su labari bi qissatihi da labaransa wa kamar lafili da labarin giwa faƙalu sai mutanen birnin maka suka ce to alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga sarki Allah sun maƙalu lahu sai suka ce da himman labi ta amurna biyu to yanzu abdul mutallabi da wani abu ka umarce mu don muna so mu ga mun zauna cikin umarninka faƙala sai abdul mutallabi ya ce ya ƙauni ya ko mutane na duk wannan maganan fada ake yi ana yi ne bayan mudallabi ya rasu eh ai da aka dawo da mudallabi ne halifa dan to mudallabin a Yaman ya je rasu bayan ya rasu tukun wannan din sai da mudallabi ya rasu aka sa Abdul mudallabi ya dan a matsayin halifa dan ku gane daga nan yace ya kawami yace ya ko mutane na akhriju ila jabali abi qubais ni shawaran da zan baku ku fita kan dutsen nan na a baku bai su hata yanzu zallahu hukumahu mu ga yadda Allah zai zartar da hukuncin sa kuma shi ya tuhu da nufinsa dalilin da ya sa ga an fita dutsen a baku bai su ai sojoji ne suka zo garin ko to lokacin da sarkin nan da ya zo habibu bin malik da mutum dubu sha biyu ai cewa ya annabi cewa ku zo mu je mu hau dutsen a baku bai su ai nan ma annabi dutsen a baku bai su suka koma gefe saboda shi Allah ya sanar da shi da zuriyarsa akwai sirri akan dutsen to shi ma ya ce mu je dutsen a baku bai su duk lokacin da ka je makka ba zama za ka yi haka nan ba eh in ka je dutsen safa da marwa ka tambayi dan gari ka ce don Allah ka nuna min dutsen a baku bai su in an nuna ma ka je ka hau kai in nan sa'adu da madallaba suka hau kuma ka sake zuwa ka hau kai wannan dutsen shi annabi ya hau lokacin da wuta zai ke ce to kaga kana da tarihin dutsen a baku bai su kuma duk mutumin da ya je maka ya je nemi jabalin nur da jabalin sur kowane dutse in tarihi ya kai mu ta kai za mu faɗa bayanansa kuma sannan sai kogon hira duk wayannan duwar watsi ne na birnin maka don kaje za a ga su duwar watsin ba na yau bane duk sun mutu ba duk maka ma bana tunanin akwai dutse mai rai sai wayannan din ko to amma akwai su ba zai fice wayannan din ba duk sauran za a gan su a mace suke shi yasa garin yake zafi ai duwar watsin matattu ne ba na yau ba sun jima ka ji dalili to shi kenan daga nan sai umarni ya ce a je a huduzin a baku bai su hata yanfazin lahu hukumuhu mu gamiya Allah zai zartar da hukuncinsa wa mashiyatuhu da nufi na Allah ƙalar rawi mai ruwa ya ce da mu fakar da alƙawun mutanen garin maka gaba ɗaya suka fita biya wuladihim da yaransu wa zararihim da kuma kuyangunsu wa nisa'ihim da matekunsu duk suka fita suka dohi dutsen aba ubaisu wa kare da abdul mudallabi shi ma abdul mudallabi ya fita wa banu ammihi da ƴaƴan rafanansa wa kiwadi da ƴan uwansa wa qaribihi da ƴan uwansa wa akraja mafatu da kaba aka fitar da mukullin ɗakin kaba shi ma mukullin aka kai ila jabal abi qubait nan dutsen aba qubait waja'ala yashiru biya ila safa daga nan ya dinga nuni zuwa ga safa waya da u aka ci gaba da addu'a kan ga yanda iyayen annabi suke waya da u addu'a ake waya baka ana kuka waya tawassala ana tawassali iyayen manzon Allah duk mutanen birnin maka in ka taya magana ka ce duk birnin maka lokacin da wazirin sarkin abraha ta bin sibaha ya zo duk maka ba wanda bai yi tawassali ba ka faɗa haka gaban ka gadi abdul mudallabi ya yi tawassali yan uwansa suna tawassali ammomansa suna tawassali danginsa suna tawassali kuma ana addu'a ana kuka wa ya ƙulu ga abin da ake faɗa ma wani ɓangare daga cikin addu'ar ya ƙulu yana cewa ya rabu ya ubangiji ilai kalma haramu Allah gare ka muke gudowa fa da muka ga gunduzun a bako yasa Allah gare ka muka gudo wa antal mudalabu Allah fa kai ne abin nema asaluka bil ka'abati muna roƙonka saboda darajar ka'aba al-uliya madaukakiyan daki zatul hajji wanda ake zuwa a yi aikin hajji ita ce ma'abociyar aikin hajji wal mawqul mu'azzam Allah mun yi tawassali da gurin tsaye wannan mai girma shine maqama Ibrahim kenan shine maqamul mu'azzam ya rabbi ya ubangiji irmi a adi Allah ka jefi makiyanmu mu bisa hamil adabi da kibiya na halaka to Allah ya amshi addu'ar ai tunda Allah ya ce tarmiyin mun jefe su din bi hijaratin ita ce kibiya din halakar kowa min sijilin wanda aka dafa ta da wutan sijil to yi ne armi a adi Allah ka jefi maƙiyanmu bi hamil adabi da kibiyau na halaka hata ya kunu kal haɗa su zama kamar karmami sun maraja sai dawo wata ila babul baiti ya zo daidai kofar ɗakin kaba alharam wa an sha ya kula ya shiga yana rerawa to ja mana waƙa na'am
لا هم إن المرأة يمنع رهله فامنع رهالك لا هم باب وانا بقين جيك إن المرأة قمتن يمنع رهله إذن يهنا متاننسا tafiya famna'a Allah ka yi kariya rahalaka ga wannan jama'a taka wansur ala ali salibi wa abidihi al-yawma alak wanzur Allah ka yi taimako ala ali salibi ga masu bautan gunkin nan wa abidihi da masu bauta al-yawma a yau aluka wansur alak Allah ka taimaki alayenka a yau ala ala salibi ga masu bautan gunki wa abidi da wanda suke bauta masa la ya galibanna لا يغلبن سليبهم ومهالهم أبدا مهالك la ya galibanna Allah kar ka bari gunkin sa yayi rinjaye mu kai muka rike kar ka bar gunkin sa yayi rinjaye saliba gunki wa maha lahum abada ka shafe ta har abada mahaluka Allah ka shafe wannan abin da suka zo na ƙarya to shi ne ma a zamanin annabin sai aka shafe su da annabi zai ce kul ja al haqu wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuqa to kaga da ya addu'ar a zamanin jikansa kuma Allah ya amsa wa qala shayar al akaru ga wani mawakin daban wanda ba Abdul Muttalib ba shi ma ya kawo gudunmuwar salam يا رب لا أرجو سواك يا رب فاغنأ منهم حماك ya rabbi ya ubangiji la arju siwaka Allah mu ba ma sa rai da waninka ya rabbi ya ubangiji famna aminu ma hamaka Allah ka kare minu daga cikin sa hamaka kariyarka shi yasa ana so duk abin da zaka yi ka nemi wato Allah ya maka yana daga addu'ar da annabi ya bayar ga ɗansa sai da na haka ya ce ɗan nasa lokacin nan albashinsa ya yi jinkiri a gun ma'auya bin abi safiyan sai yake nufin zai rubuta wasiƙa zai bayi ya ce haɓa ɗana ai ba sai ka rubuta wasiƙa ba ga addu'ar da za ka ya ce wani ne ya ce Allah ma haka fi kalbi rijaka wa kaɗa rija amman siwaka hatta la wa kaɗa rija amman siwaka hatta la arju ahadan gairaka Allah ma ra'abta li min quwwati wa qasarta minhu ilmi yadda dai addu'a yake wa qasarta anhu ilmi eh to gaba yana da yawa dai kan kada eh walam tantahi ilayka ragwati eh ولم تغلق عليه مسألتي ولم يجري على أحد من لساني من الأولين والآخرين إيه، بك- من اليقين akwai yaƙini mina yaƙini fa kasani bihi ya rabbal alamin to wannan addu'ar shine annabi ya baiwa ɗansa eh shi yasa ko yanzu in dai kace Allah ne kadai to cikin yardan Allah to Allah za ga ya kare ka fa muna minu hamak innal adu zamanahi mujna إن عدو البيت من آداك فامنعهم لا يقربوا كراك Ina adu da bai jama'a duk wanda ko ga yana kin ɗakin Ka'aba fa. Man adaka yana daga makiyanka. In mutum yana kin Ka'aba Allah yake ki. Famnahum to Allah ka kare su. La yakribu. Kada ka bari su rusa kira ka garanka. Wannan gara ne naka Allah kar ka bari a rusa wannan gara naka. Qala Abul Hasan Bakari. Malam uban Hassan ya faɗa al-Bakari. Wa idza bi hatib sai ga mai kururutawa ya zama sautuhu ana dejin murya ta sa wala yura shakasuhu amma ba a ganin gangan jikinsa wa huwa ya kulu yana cewa qad ujibat da'awataka yace haƙiƙa mun amsa addu'ar ka Abdul Mudallabi ba addu'ar ku ba ba addu'ar ka ikraman lin nuri saboda girmama wannan haske allazi bi waje ga wanda yake fuskar sa yanzu anan duk mutanen duniya da za su yi addu'a to Allah ya fi karɓar na Abdul Mudallabi shi kaɗai eh cewa haka ya kad ujibat da'awataka amma ne Musa da Annabi Haruna aka ce qala qala udijibat da'awatukuma fastaqima wannan addu'ar na kubi ne amma ya gaje da'awataka kai kaɗai addu'ar da kai mun karba kuma da duk garin maka ba kowa ma a dalilin sa an gam ikraman ba dan komai za ma karba ba saboda karrama linnuri wannan haske allazi bi waje ga wanda yake fuskanka duk wanda a maka ya zauna to albarkacin abdul madallabi yake qala rawi mai ruwa ya ce da mu daga jin wannan fa nazara yaminan abdul madallabi ya duba ya waiwaya ya kalli dama waji malan ya juya ya kalla hagu falam yara ahadan bai ga kowa ba sun makala liman haulahu sai ya koma ya magana ga wanda suke gefensa wa hum su dinnan hina idan a wannan yayi ala jabal abi qubais suna kan dutsen nan na aba qubais wa qad nasharu shu'urahum suna tirge gayin kansu yabtahiluna biddu'a kowa ya nace da addu'a wa yastabshiruna bil ijabati suna biyara da Allah zai amsa musu fa qala lahum abdul mudallib ya abdul mudallib ya ce to abshiru eh abshiru albihirunku abin da yasa aka yi haka abin hawan hawa ne su nace suke Allah ya amsa musu a musu albihir da Allah ya amsa a musu albihir da Allah ya amsa addu'arsu to da aka tayi sai aka raba abin gida biyu amsa addu'ar aka ba Abdul Mudallabi Abdul Mudallabi kuma sai ya bai musu bishara yawwa kaga su abin da ya daidai da su na bishara Abdul Mudallabi ne zai gaya musu amsa addu'ar kuwa ba wanda za a baiwa sai dai a baiwa shi Abdul Mudallabi idan Allah ya amsa addu'ar Abdul Mudallabi to Abdul Mudallabi kuma sai ya musu bishara ai ka kalli mutanen yabtahiluna bidduwai amma wa yastabshiruna bil ijaba su dai suna neman a musu albihir da amsawa to tunda a can an riga amsa Abdul Mudallabi fa qala lahum Abdul Mudallabi Abdul Mudallabi yace to ga bukatar ta su abshiru na muku albihir fa inni ara ni ina ganin annuran da bi wajahi kun ga wannan haske da yake fuska ta kada ala ta ɗaukaka sama shi kuma in dai wannan hasken ya tashi sama alamar nasara ne wa inna zalika in dai hasken da yake fuska na yayi kamar walƙiya ya tashi sama to wa inna zalika kashihun wannan yayewa ne lima tsarakakum ga abin da ya keto muku min al'ada ina maƙiya fa fara halƙau mutane kowa ya cika da murna wata rarra'u amma duk da haka suka ci gaba da kankan da kai ilan lahi ta'ala izuwa ga Allah to haka ake so ko da kana neman wani abu a gun Allah idan ya biya maka kar ka bar abin ka matsa kuma da yi sai to amma al'adan mutane da yawa ba haka bane mutum daga an bayi din ma yi kenan zai gani jikin yayi la'asar idan ka nema ba an baka to godiyar da za ka yi a kan abin ya zama ya fi neman abin lokacin da kake nema kana addu'a to in an baka ai ba tsaya iya nan ba akwai godiya to wannan godiyar ya kai kuma wahalar sa ya kai na neman tun daga annabi nan yana zalla kababansa kumbura suke sai umina aisha ta ce masa ya manzon Allah kai da Allah ya ma gafaran abin da ya faru da wanda bai faru ba ya ta ai godiya muke to kaga wannan wahalan fa a godiya yake ga yi an bayar din kuma ake haka to mu ma akan haka za mu gina eh idan an baka abu ka tsaya ka gode da gaske tsakaninka da Allah kar Allah ya ga cewa ko dama wayo kake dan a baka ne eh sai mutum ya dage ina fata kun fahimta to daga nan ne kuma wayannan mutane sai suka naci da addu'a duk da haka ba tsaya ba qala rawi mai ruwa ya ce fa bayna ma hum kazalika suna dai cikin wannan addu'a idza garra alayhim alqawm sai ga mutanen suka kawo hari wata ƙara bata suhu aka dinga jera sahu sahu sahu wala lahum bariqul asinnati sai kayan makami da yake jikinsa hasken ya fara bayyana yana ɗaukan ido eh da wurin yayi za ga wal wal wal wal a cikinsa duk makami ne summa in kashamal gubba da ƙuran ya gama yayewa gaba ɗaya alal fili ga giwa fana zaro ilai wallahi da mutane suka kalli giwa nan suka gani ka annahu jabalan in ka kalle ka ce dutse ne giwa abu ne ba kyan gani ga girma ga muni ga kuma ƙato ga kuma giwan ma dama giwan kafiri ne duk da ma shi giwan muna gaba kafaran bane to giwan dai na kafari ne ga makami a jikin giwan ta ko'ina ga manya-manyan ƙaho na baƙin ƙarfe ga takuba